بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه إن شاء الله يوم منا درس من بقي أتكن لتافي إحياء علوم الدين نا حجة الإسلام محمد بن محمد أبو حامد الغزالي الله يكرمه رحمه za mu shiga babi na biyu kenan yau watan babin da ya fara bayanin nau'o'in ilimi ababen yabo a ciki da ababen zargi watan ilimin da yake abin godiya wanda kuma ilimin da yake abin watan zargi sannan ya fara da bayanin bambancin ilimi a cikin wajabcinsa tsakanin ilimin da yake wajibi ne alal ayan wata abin da ake ce mafardu'ain da kuma ilimin da yake farilla ne fardu kifaya ya fara da bayanul ilmi alladhi huwa fardu ain wato bayanin ilimin da yake fardu ain ne a cikin al'umma a nan ina buƙatar yin dogon numfashi domin bayanin abin da ake nufi da fardu ain da abin da ake nufi da fardu kifaya da muhimmancin musamman fardu furudul kifaya a cikin al'umma galiban da yawa daga cikin masu karantarwa ba su yi wato tafin ɗin baiwa da ke cikin watan wannan alfurubul kifa'iyya da ɗagawa da al'umma da ruho da al'umma zuwa kai kaiwansu inda ya waje ba a ce sun kai ba idan aka ce fardu ainin shine wajibin da yake watan wajibi ne akan ɗaiɗaikun mutane watan kowane mutum ɗaya a matsayinsa mukallafi wajibi ne a kansa farilla ne a kansa ya zo da wannan mun san ma'anar dai farilla shine abin da a wanda ya aikata shi yake cancantan lada a wajen Allah subhanahu wata'ala wanda bai aikata ba kuma yake cancantan ba Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu a furudul kifa'iya kuma shine abin da wajabcin shi bai ta'allaka da mutum ɗaya ba watan abin da wajibi ne akan al'umma gaba ɗayanta a matsayinta na al'umma ta zo da wannan abin da yawa daga malamai suna kiran shi da alfurudul jama'iyya watan abin da yake wajibi a matsayin mu na jama'a ko kuma alfurudul tabamuniyya abin da yake wajibi na a zo a haɗu a samu a samar da shi wannan alfurudul kifa'iyya din idan muka kalle shi za mu ga ya dace da ɗabi'an musulunci a matsayin shi na addinin aljama'i watan addini da ana son a zo da shi a cikin tarayya za ka ga addinin musulunci a wato ya ginu akan muhimmanta tarayyar al'umma muhimmanta aiki tare muhimmanta alwahdal jama'iyya watan al'umma ta zama abu guda ɗaya wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun ko ana rabbukum fattaqun haka za ga addinin musulunci kullum yana gaya mana wannan al'umman duk da yawanta abu ɗaya ce shi yasa malamai suke cewa har masallaci lokacin da yake sallah shi kadai a cikin ɗaki Allah subhanahu wataala ba a yi mashi rangwamen ya ce iyaka a abudu ya ce wa Allah subhanahu wataala a cikin munajati ba har yanzu duk da Allah subhanahu wataala ya ce a kasantu salata ma baini wa baina abdi wa abdi ma sa'al amma sai ka ga bawa idan ya zo wurin iyaka na abudu iyaka na abudu zai ce saboda addinin musulunci da itirafin shi da wannan jama'iyya ta al'umma ne sannan kuma alfurudul kifa'iyya har yanzu suna nuna mana wato alaƙan wajiban addini da ginin jikin ɗan adam in mutum ya kalli ginin jikin ɗan adam wanda yake dama shine al'alamul asghar to zai ga cewa alfurudul kifa'iyya suna abbara mana cikakken ta'abiri na yadda ta'awu ya kamata ya kasance da isar da wajibai kamar dai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya mana ingantaccen ingantaccen hadisi a mafalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadi إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد bilhumma wasahar sai ka ga wato kunni yana aikinsa wajibinsa a maimakon dukkan jiki kuma idan kunni ya ji in za a jingina jin ba ana jingina shi ne zuwa ga kunni ba ana jingina shi ne zuwa ga kai haka idan ido ya gani ba ana jingina ganin zuwa ga ido ba ne ana jingina shi zuwa ga kai haka idan hannu ya ɗauka ba ana jingina ɗaukan zuwa ga hannu ba ne ana jingina shi ne zuwa ga kai ma'ana abin da wannan yake nufi shi ne alfurudul kifa'iyya su ne farlai wanda suke tabbatar da cikakken fana'in uduwin mujtama a cikin aikin mujtama ta yanda idan ya aikata aikin ba a jingina aikin zuwa gare shi ana jingina aikin zuwa ga al'umma ne so abinda ake nema na haƙƙaƙa fana'i na haƙƙaƙa alwahdal udwiyya a cikin al'umma yana tabbata ne idan alfurudul kifa'iyya suka tabbata a cikin al'umma a sannan muhimmin abu kuma dole ne mu fahimci wannan alfurudul kifa'iyya din ba suna nufi dan an ce fardu kifaya ba yana nufin cewa idan wani sashi ya yi wani sashi ba wajibi ne a'a watan yana mana nuni da ya ya kamata a raba aiki a cikin al'umma ya ya kamata kowane sashi su ɗauki wani sashin aiki kuma su kyautata shi wannan kuma ba wai dole sai a matsayin al'umma a matsayin ta al'umma mai girma ba mai gida a cikin gidansa karamar karamin kungiya a kungiyansu zawiya a zawiyarsu kowane ginin al'umma a inda suka haɗu to ya wajaba su amfana da thaqafatul furudul kifa'iyya ko thaqafatul furudul jama'iyya wannan thaqafar ta alfurudul kifa'iyya su ga ya za su rarraba aiki ta yadda kowane sashin ginin wannan al'umma ko wannan jama'a ko wannan tarayya zai zama yana kaddamar da wajibinsa a matsayinsa na sashin al'umma kuma yana yin wannan abin maimakon dukkan al'umma ta yadda idan yayi sauran al'umma ba sai kuma ko sauran members na wannan mujtama din ko na wannan zawiya din ko na wannan kungiya din ba sai kuma kowa ya ce shi ma sai ya zo yayi wanda yake muka kalla a natse za mu ga cewa yana daga cikin abubuwan da suka ba mu wahala kasancewa duplicating wato maimaita ayyukan juna wannan yayi iri daya wannan yayi iri daya wannan yayi iri daya wanda da mu waffara tsakar da Allah ya bamu mun waffara baiwar da Allah ya bamu cikin rarraba ayyuka kowane sashi ya ɗauki wajibin da ya wajaba a kansa kuma ba tare da jin cewa ai wancan yana aikin da ya fi muhimmanci ba kowanne ya ɗauka nashi aikin wajibi ne kamar yadda zamu ga al-Imam Ghazali dai zai fassala bayani Allah ya saka mishi da alkhairi a cikin wannan matsala kuma shi alfurudul kifa'iyya duk da zaka ga Allah subhanahu wataala yana wajjaha shi zuwa ga wani sashi ne to amma hakika kuma wajjahawa ne zuwa ga al'umma gaba daya wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun kaga duk da Allah subhanahu wataala ya ce wal takum minkum amma dai a umarni ne ga al'umma gaba ɗayansu dole a su al'umma su taimaka cikin samar da wanda za su yi wannan aikin kamar ayan fa'ad da muke ta karantawa na tauba wa ma kana mu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafara min kulli firqatin minhum qa'ifa kaga wajibin sauran al'umma ne mai kuɗi ya taimaka wa wannan wanda zai tashi ya je ya yi karatun addini don a samu a yi karatun addini a sauran mutanen unguwa ko mutanen gari kowa ya ba da taimako don tabbatar wannan wanda zai tashi da wannan alwajibul kifa'i din wannan wajibin da zai ɗauke wa sadarwar al'umma ya samu ya yi wannan wajibin gwargwajon iko Allah ya taimake mu da yake kuma gaskiya wato karatun zai ta tafiya a cikin wannan siyaq din insha Allah za mu sami daman tafsilin wannan mas'alan alamai sun yi ta maganganu akan waccan tafadul fifiko tsakanin wanne ne yafi tsakanin alfurudul kifa'iyya ko ko alfurudul ainiyya shin fardu ain shine yafi ki abin fifitawa akan fardul kifaya ko ko fardul kifaya ne abin fifitawa akan fardu ain ko dai ke ba ina da sha'awar tsayawa a cikin irin wannan matsalolin musamman karatun mu ba ya karatu ne na wato zurfafawa a cikin matsalolin ilimi ba amma da duk da haka dan mai nuni da matukan muhimmancin alfurudul kifa'iyya yana da kyau mu san cewa cikin malaman musulunci akwai wanda suke ganin alfurudul kifaya din nan sun ma fi furudul a'yan muhimmanci a cikin addini kamar irin su Abu Ishaq al-Isfahini da Abu Muhammad al-Juwaini da ɗansa malamin mawallafin littafin mu watan Imam al-Haramain da wasu daga cikin malamai da dama suna sun tafi akan cewa furudul kifaya sun fi furudul a'yan ko da yake akwai wasu wanda suke ganin kuma duka babu bambanci tsakanin su kaman al'amidi kaman a ibn burhan waɗannan al'amidi ya ambaci cewa ma da yawa daga malaman mazhaban shafi'iyya suna tafiya akan cewa min haifin wujo dukansu abu ɗaya ne duk da yake su sun kalli min haifin wujo ba min haifu ta'alluquhu bil afrad ba to muhimmi dai anan shine mu gane waɗannan abubuwa ne a wanda suke da matuƙar muhimmanci a cikin shari'a har an sami wasu malamai furudul kifaya kenan har an sami wasu malamai wanda suke ganin sun ma fi furudul ain muhimmanci a cikin addinin musulunci ko ko a cikin shari'a akwai wanda kuma suke ba su magana akan fifiko ba amma dai sun nuna tsananin dogaran furudul ayat akan furudul kifaya kamar imamu shatibi wanda ya faɗa sarahatan cewa la yaqumul aini illa bil kifai watan shi fardu ain baya tsayuwa ba zai iya tsayuwa ba sai da furudul kifaya kuma wannan gaskiya ne dan haka dai duka wannan yana nuna mana furudul kifaya baya yana suna da matukan muhimmanci a cikin al'umma sabanin abin da da an ambace shi a cikin al'umma mutane za su tafi zuwa ga sallan janaza saboda sallan janaza muhimmi ne saboda yana daga cikin mukaddiman furudul kifaya amma dukkan sauran abubuwa da al'umma suke bukata don ginin rayuwa watan furudul kifaya su farillai ne wanda galiban sun fi alaka da lamari ko kuma za a iya cewa gaba ɗayansu suna alaka ne da lamarin duniya amma mun faɗa a karatunmu na baya cewa duniyar nan shine jisr zuwa lahira su gaba ɗayansu suna alaka ne da lamarin zamantakewar rayuwar ɗan adam a cikin wannan duniyar da Allah ya sa shi khilafa a kanta saboda haka suna alaka ne da umran don haka dukkan fannonin ilimi karanta ilimin tafsiri a sami manyan malaman tafsiri cikin al'umma karanta ilimin fiqh a sami manyan manyan malaman fikihu cikin al'umma karanta ilimin likitanci a sami manyan likitoci cikin al'umma kuma ba wai a sami likitoci kawai cikin al'umma ba a a sami likitoci gwargwadon bukatar al'umman da adadin likitocin a sami engineers gwargwadon bukatan al'umma da adadin engineers ne a sami magina gwargwadon bukata kai za mu ga inda al'imamu gazali yake ga mana ba wai waɗannan ba ma har masu ƙananan sana'o'i da ake ganin su hasisai wata ake ganin su kamar ba sana'o'i muhimmai ba wata sana'o'i ƙanana idan al'umma na buƙatar wannan sana'an to wajibi ne a sami masu ɗaukewa al'umma wannan fannin na ilimi kuma idan ba a same su ba dukkan al'umma sun zama masu laifi a wajen Allah subhanahu wata'ala idan ba su tashi gaba ɗaya sun yi nuhudi da wannan wajibin nasu ba